Baba Suda, sarkin labari.
Wani yaro goyon kaka ya tatsilewa aljanu jariri sabuwar haihuwa.
sa suka ya kashe musu da a gurin wasa ne yana wasa wani yana guje-guje kashe musu da suka ce ba za su yadda ba.
Don haka za mu ji yadda aka ƙare. Gobara daga kogi aka ce maganin ki sai dai Allah. Wata mata unguwar Brigade ‘yan Balangu, aljani ba toyi ne yake tare mata da gobara a cikin gida daga ƙarƙashin ƙasan jarkar ruwa.
ta ƙasan ƙarƙashin jarka ruwa ne a cikinta ta ƙasa za ka ga hayaƙi iya tashi iya sama an yi gobara kowa aka je gurin sa sai ice ba ai sa'in sa da wasu ba za mu ji ko da me ake kashe wannan wuta tun da dai daga ruwan ta taso bayan rahoto na musamman da za mu kawo muku akan rabon gidan sauro a Kano ba za su iya bayarwa ba don haka ba mu da tarbiyya ta yaya an kama da tallafi a ƙasar mu amma ba za mu gode ba akwai fannin nan namu na ku dakace mu
Albishirin ku ɗalibai maza da mata musamman waɗanda suka kammala karatun sakandare ko diploma ko NCE. Jammaji Academy da ke nan Kano ta buɗe sabbin ajujuwa domin gabatar da darussa a ranakun Litinin, Talata, Laraba da kuma Alhamis. da karfe tara na safe zuwa sha biyu na rana tsawon wata shida ko kuma shekara ɗaya. Ana gabatar da darussan ajujuwan jammajan da ke kofar kabuga ba turanci kawai ake koyarwa ba har ma da general knowledge. Haka kuma jammaja academy ta dawo da karatun dare domin 'yan kasuwa da ma'aikata a ranakun alhamis da juma'a. su ma dai a ajujuwan namu da ke kofar kabuga a nazaran ma ana koda turanci da general knowledge masu sha'awa sai su garzaya ofishin jammaja academy da ke tal'udu run about domin siyan fom akan kuɗi naira dubu biyu kacal suna buɗewa kullum da karfe tara na safe zuwa bakwai na yamma domin neman ƙarin bayani sai a kira lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida bakwai ɗaya ɗaya tara uku tara ɗaya ko kuma sifili takwas sifili biyar uku biyu ɗaya biyar bakwai biyar bakwai wannan saƙo ne daga Malam Kabiru Musa Jammaje.
Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran ɗinki ne ke muku sallamar, tare da farin cikin sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda, wanda bisa al'ada muke buɗe shirin da karatun labarai, wanda a yau jakadiya munnira silagar kwace za ta karanto mana su.
Sakataren kungiyar koyar da sana'o'i da ke unguwar wurin bagga Ahmad Muhammad Inuwa ya yi kira ga matasa da su kasance masu dogaro da ƙananan sana'o'i domin kaucewa fadawa halin shaye-shaye. Ahmad Muhammad Inuwa ya yi kiran ne a yayin da kungiyar tasu ta yaye ɗalibai da suka baiwa horo na har haɗa takalma wanda ya gudana a unguwar wurin bagga da ke yankin ƙaramar hukumar Nasarawa yana mai cewa dogaro da ƙaramar sana'a kan taimakawa matasa musamman ma a fannin karatunsu da kuma taimakawa iyaye. A nan kuma an bayyana Nasiru Salisu Zango a matsayin mutumin da yake ba da gudunmuwa kan al'amuran da suka shafi ɗaliban da ke karatu a ƙasashen ƙetare da kuma yadda yake jajircewa kan ƙwatowa talaka 'yancinsa. Yaban ya zo ne yayin da ƙungiyar ɗalibai ta Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria suka karrama shi a matsayin mai jajircewa kan ayyukansa a nasa ɓangaren ya roƙi iyaye da su dage kan tarbiyyantar da 'ya'yansu domin samun ingantattun matasa wanda za su zama shugabannin al'umma a nan gaba.
to an gaida 'yar mutanen garku. Kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, jakada Buhari Isa zai karanto mana wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku, waɗanda kuka turo a kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun yadda aka yi zargin wani jami'in karota, da fafarar wani direban a ta sau a guje, saboda yana son kama shi. ƙarshe ya tuntsirar da baburin har wata fasinja da ke ciki ta samu raunuka a jikinta.
Za mu fara da sakon yar mama sheka inda take cewa kai jama'a yan karota ya kamata ku yi kanku faɗa kullum a cikin kai ku ake Allah ya kyauta. Abdulrahman Abdulhamid kuwa cewa yake ni a ra'ayina gwamnati ta sa ido akan yan karota domin su kiyaye haƙƙin masu ababen hawa. Wai shin yan karota su kaɗai ne jami'an tsaro a jihar nan ko da yaushe matsalolinsu ake ta kawowa Allah dai ya kyauta. Sako daga Zaharaddin Abdullahi Tsauni ita kuwa Mariya M Ali Aliyu cewa take hakika abubuwan da 'yan karota ke aikatawa ya yi yawa da fatan gwamnati za ta ɗau mataki domin abin gyarawa sa'id dahiru kuwa cewa yake gaskiya dai a aikin nasu akwai gyare-gyare domin gaskiya da yawansu suna amfani da kakinsu ne wajen cin zarafin mutane da kuma kuntatawa mutanen duba da yanayin lokaci za mu karkare da sakon hassan kabir kura inda yake cewa ya kamata a yi bincike na gaske mai laifi a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a jihar mu masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto sakonninsu ba mun gani muna godiya allah ya bar zumunci to sannu Buhari. Jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yanda wani yaro goyon kaka ya tatsilewa aljanu jariri sabuwar haihuwa lokacin da suke wani wasa da tsakar ranar Juma'a. Al'amarin dai ya faru ne a unguwan Nasarawa, inda yaron yake tsaka da wasa shi da sauran yara da tsakar rana, kuma kwatsam sai shi wancan yaron ya taka wa aljanu jariri, shi kuma aljanin wato baban jaririn ya ce ba za su yarda ba sai sun ɗau fansa, kamar dai yadda kakar yaron Hauwa mai kaji ta shaidawa jakada Tijjani Adamu ta kuma ce da farko ma aljanin maƙura yaran suka fara yi suna ringa shashaƙe shi suna kuma maka shi a ƙas.
suka ce ba za su yadda ba ce wallahi sai ya raba suka yi taba kuje suka yi taba kuje shi a dinga daukar shi ana diba shi da kasa ana ji mai ciwo ya rasa yadda zai yi ta ihu mu kwana ba bai bacci ba mun kai wata muna da wahala ta suka ya kashe musu da a gurin wasa ne yana wasa wani yana kuje kuje kashe musu da to shi ke da muka babba da hakuri muka babba shi magani duk bai yi ba.
Hajiya Hauwa mai kaji ta kuma ce bayan yadda aljanin suke azabtar da wannan yaro daga baya kuma sai suka ringa cinna wuta gobara tana tashi a gidan, inda suke yin gobara sama da sau biyar a kowace rana, har ta kai duk matan gidan sun hijira.
sau ashirin da biyar muna yi sau shida muna yi sau biyar muna yi sau uku muna yi sau biyu to na jiya ne kuma gaba ɗaya ta cinye gidan da muka je makota ma wallahi muka je da ɗan kayan wallahi da ta ci jiya dare kayan da aka kawo na taimako ma wallahi ta lahi da ta ci kayan sai da aka aje kaya sai ta kama yanzu wata yarinya za a ke ta dawo ta aje cija mu ta akan talabijin sai wutar ta kama sutura mu take ta ci duk ta cinye sutura ta mu da ya ce sai yara ba amma ban taba kowa ba amma dai kayan mu babu ba kowa a gidan sirka da jikoki na mu mu goma sha biyar ne amma wallahi ba kowa a gidan kowace ta tafi gidan ta katanga ba ta ke cin wuta ga gidan wallahi tallahi a taimaka mana dan Allah dan annabi dan daraja annabi za a taimaka mana ba dan mun isa ba Allah yanke mana ita kuwa wata daga cikin matan gidan da suka yi gudun hijira ta ce tunda yanzu sun riga sun yi hijira daga gidan don haka yanzu babban abin da yake damunsu shine yanda har yanzu aljanin suke ci gaba da shatalo kafafuwan yaran suna rintuma shi a ƙas.
wannan tashin hankalin da yaron nan ake ɗaga shi a buga shi da ƙasa ɗin nan yana tsaye ifaɗi ba farfaɗiya ba ce ba buge shi suke yi kuma yanzu abin da ya ce jiya da aka kai shi wurin mai magani ma cewa ya babu kafafuwa a jikinsa ba zai iya tashi ba sai da aka yi ta'addu'a sai ce an dawo masa da kafafuwan nashi ba zai iya yin komai ba yaron nan mu dai ba za mu iya ba muna kira ga malamai da suke masallatu da 'yan makarantu yara masu karatun Kur'ani a taimaka mana dan zatin Allah a taimake mu a kawo mana ɗauki na addu'a To shi ma dai ƙaramin yaron ya shaida wa jakadan namu Tijjani Adamu yanda yake ganin wasu mutane masu kai a kafaɗa ko kuma ya gansu a jirkice ƙafafuwa a sama kawunan a ƙasa.
Na ga mutane masu kawuna da masu kai a kafaɗa da mai kai a ƙafa. Wata ranar dai ina zaune kurin sai na ji an buga ni da ƙasa. Daga nan kuma ban san ko ne ya faru ba gurin ina buɗe idona sai na ganna a wani gida an kwantar da ni. Ina so dai a taya da addu'a don Allah.
Malam Abdullahi Idris Ɗanfodiyo masani ne akan al'amuran aljanu ya ce dama ana samun haka, tunda dai hadisin ma'aiki ma ya nuna cewar gefin magarba da kuma tsakar rana lokaci ne na kara kai na aljanin.
daga ciki akwai hadisi mashhuri inda ma'aikin Allah yake cewa alaihi salatu wasalam idza jaa waqtul maghribi fakufu sibyanakum idan lokacin magriba ya doso to ku rike yaranku wa kazalika muntasfin nahar haka matsakan rana in tayi shi ma fakufu sibyanakum ku boye yaranku ku rike sagurun ku fa inna shayatina tantashur hina izin domin aljanu suna yin dabdala a daidai wannan lokuta guda biyu tsakan rana da kuma waqtul maghribi to sau da yawa idan an ki a rike yara da magariba ko kuma an ki a rike su a lokacin tsakiyar rana to suna iya fadawa cikin tarkon irin waɗannan shaidanun aljanu tunda ba ma ganin su zaka iya taka su kwarai da gaske amma su suna ganin ka amma ba za su kauce ba saboda mai saboda zalunci ya kuma ce mafita ita ce zikirai da yawan karatun alkur'ani a gidaje shi yasa ake yin addu'a na shiga ban daki a ban dakin ma ana iya cin karo da su shi yasa ake yin addu'a na shiga gida shi yasa ake yin addu'a na shiga kasuwa to dukkanin wayannan addu'o'i ma'aikin Allah ya koyar da mu ne dan mu kubuta mu tsira daga tarkon shaɗanun aljanu sannan kuma a raya gidaje da yawan karatun Qur'ani a raya gidaje da karatun ayatul kursiyu a raya gidaje da yawan zikiri maimakon wake-wake da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe duka wannan a kauce masa aljanunan su suke haifar da wannan gobara amma lazim lalle ne sai an sami aljani a jikin ɗaya daga cikin mazauna wannan gida kuma ta jikinsa wannan wuta take tashi To ya zuwa yanzu dai karatun alƙur'anin ne yake tashi a wannan gida, har ma jakadan labarin ya ɗauko mana wani ɓangare.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
To wannan dai shi ne jigon rahotannin namu a yau, wanda kuma za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakonku. To a nan ma dai wani al'amari ne mai kama da karin maganan nan da Hausawa suke cewa gobara daga kogi maganin ki sai da ya Allah. Domin dai wata mata ce a unguwar Birget 'yan Balangu aljani ba toyi yake tayar mata da gobara a gidanta ta can ƙarƙashin ƙasan jarkar ruwa wani lokacin kuma in ya so sai ya kama buhun shinkafa ya cinye in ji makociyar wannan mata ta ƙasan ƙarƙashin jarka ruwa ne a cikinta ta ƙasa za ka ga hayaƙi iya tashi iya sama shinkafa ma yau yau ɗinnan shinkafar su mata gaba ɗaya an yi gobara kowa aka je gurin sa sai ice ba ai sa in sa da wasu ba babu an yi taimakon daga Niger an je an yayyo taimako Allah bai sa an kawo an je gurin Yusuf Ali an je gurin Umar Sani Fage sarkin Sharifai duk sun yi an kama malamai yau din nan gashi nan ta kuma tashi bayan Allah na cikin unguwa ake haduwa a kashi wanda Allah isa ike da sani da yanda Allah isa isan wanda isa ne ya ubangiji muna neman agaji da taimako Allah shiga cikin lamarin idafa i kawo mana agaji.
Ita kuwa matar gidan cewa ta yi gobarar ta samo asali ne tun wata rana ta fita unguwa aka kira ta aka ce mata gobara ta kama a gidanta.
na zo na tarar ɗakin ya ƙone yau wata hudu kenan muke cikin wannan ibtila'i in yau ta tashi to gobe ma sai ta kuma tashi burgen ɗan balangu a nan na wallahi inda bata shiga ba kawai ban ɗaki daidai da kayan wanke wanke na ba sun ƙone na tafiya makaranta yara suka bi ni kaga kayan da aka tara man na sawa ni da yara gaba ɗaya Allah ya tsayar mana da ita inda wanda yake da sani don Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam don masoyin mu manzan Allah a taimaka mana wutan nan ta
To da fatan al'ummar annabi za a gaza da du'a'in makarantu da tsangayu har ma da salloli da ma dukkanin guraben addu'a, za a taimaka waɗannan bayin Allah baki ɗaya don ganin Ubangiji ya yaye musu wannan musiba. Allah Ubangiji ya sa haka amin, kuma yanzu sai wani rahoto na musamman, wanda jakada Hassan Mamuda ya'u ya haɗa mana a kan rabon gidan maganin sauro mai feshi da ake yi a nan Kano.
tun a watan da ya gabata ne dai aka rarraba katukan gida-gida don a yi amfani da su wajen karɓar gidan sauran yayin da aka zo rabawa inda kuma a ƙarshen makon nan aka fara raba gidan sauran wanda asusun tallafi na duniya da haɗin gwiwar gwamnati suka ɗauki nauyi a zagayen da muka gudanar zuwa wasu daga cikin cibiyoyin rabon mun gane wa idanunmu yadda rabon yake tafiya har ma muka lanta da wasu masu karɓar gidan sauran inda wasunsu suka koka kan basu na roba a maimakon na auduga mai laushi.
in za ka karɓi net ƙwaya ashirin roba za su baka kuma alhali kwatin ɗin nan akwai shi a ciki ko kai da ba kai kake aikin ba idan aka buɗe maka zaka bambance kwatin zaka bambance roba to sun mun musu ƙorafi a farko sun ce wai ai su ma ba sa bambancewa sai sun buɗe suke gane roba da kwatin sun yi zuciya sun tafi wai za su je su ɗauko jami'an tsaro sun garkama mai kwaɗo.
an samu guda tara a gaskiya masu kyau ne gaskiya alhamdulillah masu kyau ne.
guda biyu aka bani ko da mara kyau da mai kyau da kwatin da na roba ko ni na kai ƙorafin suka danne amma suka ce da ni ba za su iya bayarwa ba don haka haka ba mu da tarbiyya ta yaya an kawo mana tallafi a kasar mu amma ba za mu gode ba Wasu daga cikin jagororin ma'aikatan da suke rarraba gidan sauran a gurare daban-daban na cikin ƙwaryar birnin Kano mun ji ta bakinsu akan ƙorafe-ƙorafen da wasu daga cikin masu karɓar gidajen sauran suke yi.
idan ba a baka kamar bel hamsin to sai a baka bel arba'in cotton bel goma na roba idan ka tashi sai ka shigar da su ga baki daya amma ba daga mu bane daga inda net din ya zo dama a haka izo na roba da na cotton ita wacce kan ta fita daga gidan saro ma'aikaciya ce a nan ita a local government din nasara take gidajen su gabaki ɗaya ba a kai musu silif ba sai take aiki a nan da suka zo nan da mutane za su karɓi net sai ta ce dan Allah dan annabi idan suna da silif ko guda ɗaya ko biyu dan Allah dan annabi su taimaka su bata su ba a ba su silif ba a local government din su sai suka bata silif biyu sai ta karɓi net guda biyu to dama tsarin aikin ya ce a yi haka a yi kamar yaya a matsayinka na ma'aikaci a baka silif ka karbi mu ma'aikata ba mun ko bata silif ba Dr. Iman Wada Bello shine darakta mai kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya da ke nan Kano ya ce duk ma'aikacin da aka kama da almundahana wajen raba gidan sauran za a ɗauki matakin da ya dace a kansa.
tsammanin mu shine duk wanda aka kawo shi mazaunin gurin nan ne wanda aka san shi iyayen gari suka yadda da shi kafin ba dau aikin nan sai da kowa ya cike takarda ta garanto cewa an ce kai mutumin kima kafin ma a baka aikin so a ciki kuma akwai tsare-tsare da aka shirya na cewar idan har kai aka san haka akwai hukunci wanda kuma alhamdulillah muna nan muna tattara wannan bayanan na kama ka da irin wannan za a cire ka sannan a yi bibiya akan abin da ka sa hannu a kansa na wannan takarda ta garanto To da fatan Allah ya sa yadda aka fara lafiya a kammala raba gidan sauran lafiya, Hassan, Mamuda Ya'u, Baba Suda.
To an gaida Hassan Mamuda Ya'u, wanda kuma labarin na raban gidan maganin sauro mun saka muku shi a shafinmu na Facebook. Inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsu a kai, kuma jakada Abdulbasid Abdulmuminu a yau shi ne ya leƙa mana shafin.
daga cikin waɗanda suka turo mana da ra'ayoyinsu a kan rabon gidan sauro da ake yi za mu fara da saƙon yazid a ahmad yamadawa inda yake cewa fatan alkhairi a gare matsalar da muke fuskanta a unguwarmu ta ɗorayi babba ma'aikatan da suke raba gidan sauron idan mutum ya kai kati hudu maimakon a bashi guda hudu sai a bashi guda biyu sai su ce wai ragowar katin ba a yi maka sikirinin ba shi ma balaraba tasu'u zawa'i cewa yake yi tabbas abu ne mai kyau amma kamatuwa ya yi ta raba da wuri a wannan lokacin da sauraye suka gama ziyartar gidajenmu ita ita kuwa rika ya e Idris cewa take yi na karbi nawa gidan sauran da hannuna ina godiya sosai kuma wannan shine abu da gwamnati ta taba yi min shi a karo na farko Zainab Uba Ummu Jabib kuwa cewa take yi raban gidan sauro dauke yake da kalubale da sakon binta Abubakar Dutsa za mu karkare inda take cewa masha Allah hakan yayi daidai Allah ya sa in an gama a dawo kan matsalar cutar gabaki daya masu sakonnin fatan alkhairi da waɗanda lokaci bai bamu damar karanta sakonnin nasu ba ina godiya To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook domin ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na intanet www.dalfmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki ɗaya. Ko kuma ma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya, kuma da haka za mu leƙa kasuwa.
kana fama da matsalar abin hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko ko makaraci zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abin hawa a kusa da kai to jama'ar Kano albishirin ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauki da mutum zai sauki application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abin hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a ɗauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa za ka iya ɗaukan drop ko kuma tare da fasinja wani abin burgewa shine idan ka yi mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayanka a ofishin mira ka je ka karba ƙarin abin burgewa shine za ka iya biyan mu da kuɗi cash ba lallai sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haɗuwa da masu ƙwace da cutar bil adama za ka iya samun kyautar naira dubu ashirin duk wata idan ka tura yan uwa da abokai saƙon gayyatar amfani da mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga play store android a application store a wayar iphone iPhone sai a rubuta mira akwatin bincike nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take mira sifiri a sauƙaƙe.
Makarantar Ashakur English and Computer Institute mashahuriya kan koyon harshen Turanci da ilimin kwamfuta a sauƙaƙe yanzu ta fara ɗaukar sababbin ɗalibai ga masu son gogewa sarai a harshen Turanci haɗe da iya rubutu da karatu kuma a fannin kwamfuta Ashakur English and Computer Institute na ba da shaidar certificate zuwa diploma na ƙwarewa a matakai daban-daban kamar Computer Appreciation, Information Technology, Data Processing da saura da dama suna da ajin yara zubin shekaru goma sha biyu da haihuwa dukkan waɗannan matakan karatu na kammaluwa ne cikin wata uku rak kowane aji sannan a karɓi shaidar certificate farar ɗaya.
Za ka iya registration ɗin jarabawar private wa da neko inda za a dace da samun 9 credit babu sauran jira sai a nufi a shekarar English and Computer Institute a sabon titi kusa da Andapas kan titin zuwa Gaida gidan na Isasto saman Bene sannan kuma akwai adashin gata na biyan kuɗin a hankali za a samu fam ɗin makarantar Ashukur a garba karfe da ke shar ɗakunar ganduje ko kuma nasibi superstore da ke gaida kuka uku ko kai tsaye a tuntuɓi lambar waya kamar haka sifili takwas sifili biyu hudu sifili ɗaya sifili sifili uku shida ko kuma sifili bakwai sifili uku tara shida ɗaya ɗaya shida biyu bakwai a shikur English and Computer Institute matakin farko ga samun nasara.
Tumadalla, a nan kuma wani matashi ne. masoyin Dala FM da kuma shirin Baba Suda, yayo tattaki zuwa teburin na Baba Suda, don haka nema jakada Aminu Ahmad Abbas ya zanta da shi a wani salo na maraba da bako.
Sunana Adamu M. Shayu, ni ɗan jigawa ne.
menene to ya kawo ka ganin gidan rediyon nan saboda irin labaran da suke kawa iya birge ni kuma iya faɗakar da al'umma kamar wani shiri eh to musamman shirin baba suda baba suda misali ka kai kamar tsohon yaushe kana jin sa eh to zan iya cewa kamar kimanin shekara biyu a can inda kake eh kuna jin baba suda tartar ko kuma ya abin ya ina jin shirin baba suda tartar yadda ya kamata menene to shaidar cewa misali mai sauraro ya san cewa kai majiyin baba suda ne ina da wani shiri da aka yi shi yanzu misali idan muka ce in shirye-shiryen Baba Suda kusan gashi ka ce kana yin rikodin din shirin Baba Suda.
Eh gaskiya na dan yin rikodin.
To yanzu misali wanda ka fara yin rikodin din zaka iya danna mana mu ji shi?
Eh zan iya dannawa.
To bismillah dan gwada mana.
Yau to shikenan bari an dan kamo shi.
A yau wanda zai tafi kai tsaye zuwa zauren majalisar dokokin jihar Kano inda kwamitin majalisar ya gayyaci mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje domin ya kare kansa.
To musamman da yake mun ji wannan dan kaɗan da ka kunna mana. Menene yake burge ka a cikin shirin Baba Suda?
Eh to gaskiya ne abin da yake burge ni a cikin shirin Baba Suda ana tsuntowa abubuwa da dama wanda ya kamata a gyara ko kuma akasin haka.
to kamar misali harkoki ne na ilimantuwa kai da me kai ilimanta a cikin wannan shiri na bako eh to gaskiya ana kawo rahotanni da dama to kuma gaskiya ni ina amfani da su kamar ya mafi akasari za a ce an illata wani ko an abu nan ana yawan kawo rahotanni irin wani to ni kuma irin wannan guran da ake ga sai ne kokarin guran na ki zuwan sa kai ma ka kiyaye eh na kiyaye guran ba to wani irin shawara zaka ba masu saurare na wannan shiri na bako suda gaskiya a ci gaba da bibiyarsa don iya faɗakarwa iya ilmantarwa sosai yadda ya dace.
To me kuma sakonka ga ita kanta gidan rediyon Dala?
Gidan rediyon Dala ma'aikatan su Allah ya ƙara ɗaukaka su, Allah ya tsare shi gaba da baya.
To amin mun gode mala Adamu muna fatan Allah ya mai da kai gida lafiya a huta gajiya.
To an gaida Aminu mai maraba da bako, kuma da fatan bakon ya koma gida lafiya, kuma yanzu za mu je ga jakadiya Aisha Ibrahim Abdul. wadda za ta shigo a cikin fannin nan namu na
Hausa dai aka ce sai ɗan Hausa a wani salon iya magana da mutane kan yi. To amma sai dai fa duk da hakan da yawa daga cikin Hausawan kurin Hausar kawai suke yi, amma daga ta yi daga-daga sai ka ga na ƙurya na shan kashi. Domin dai da zarar an zaƙulo wata kalmar ko kuma sunan wani abin na Bahaushe wanda kuma ake faɗarsa da Hausar sai ka ga yana neman ya gagari 'yan Hausar. Lamarin da fannin namu na tab'ijan yake yin duba na tsanaki a kai ya kuma fito da wasu daga cikin irin waɗannan abubuwa. abubuwa ko kuma sunaye da nufin tunatarwa ko kuma 'yar manuniya ga al'ummar Hausa. Yadda za a tashi a gyara. Tun da dai an ce kowa ya bar gida gida ya bar shi. To cikin irin waɗannan abubuwa yau fannin namu ya ɗauko kalmar matsefata ya kuma zagaya da ita cikin 'yan Hausar don jin ko mecece matsefatar?
Kamar abin da kamun kifi ne haka. Matsefata shine wanda mata suke yin kitso da ita.
Matsefata wata awa ce za ka ganta siririya tana da bula ana sa mata zare ana ɗinkin buhu da ita.
Wani abu ne mai tsini haka ko dai abin da zai cutar da mutane haka shine matse fata.
Wata wata aba ce mai kamar kibiya amma ba kibiya ba ce ba a bace wacce ake cire sartse idan mutum ya yi ko da kusa ya taka ya makale a ciki za ki ga tana da yar baka kamar yadda dan yatsa guda biyu yake haka ana yin da irin waya ta keken babur mata abin cire kaya kamar kibiya take daga farkonta tana da baki biyu a matsayin fatan nan ni tunanin nake kama abun noma ne kuma kama abun kama kifi
Hajiya Hindatu, dattijuwa ce mai shekaru sama da hamsin a duniya. Ta bayyana mana ko menene matsefatar?
Matsefata amfaninta a taka kaya a cire ko a yi sartse a cire. Daga bakinta baki biyu ne da ita haka ita amfaninta kenan.
To sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu, za a sake jin mu ɗauke da wani sabon fannin namu na. Aisha Ibrahim Abdul, Baba Suda.
To mai sauraro tammad bihamdillahi shirin na yau ya kammala. a madadin Aminu Ahmad Abbas da taimakon Bahari Isa waɗanda su ne suka sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi wassalamu alaikum.